أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ أهضري لنا بهذا المحضر والتأطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ya karanta wannan ayar da zan fassara yanzu jiya ba mu samu fassara ta ba muna bayanin ayar da ta wuce ya ce ma kana Allahu Allah bai zamo liyazar muminina don ya bar muminai ba alama antum alaihi bisa ga abin da kuke a kai wannan shi ake kira iltifati ma kana Allahu liyazar muminina alama hum alaihi marmakon hum sai ya ce antum aka mai da shi damirul muhatabina malmakon damirul ga'ibina to wani lokaci wannan yana zuwa saboda Allah ya kusantar da rahama ta zuwa ga waɗanda ya magana da su don hum ba su nan antum suna nan nan Allah ya kusanto da su saboda rahama ta ma kana Allah liyadhar almu'minina ala ma antum alaihi Allah ba zai ba zai bar mu'minai akan abin da suke akai ba ayyuhan nasu ya ku mutane alaihi bisa gare shi min ikhtilatil mukhlisi bi ghairihi na garwaya masu ikhlasi da waninsu wato akwai masu ibada saboda Allah akwai kuma masu yi don bukata akwai muminan kwarai musulmin kwarai akwai kuma musulmuka amma duk suna nan cakuɗe ba a gane mahulisi da gairil mahulisi to Allah ba zai bar su haka nan cakuɗe ba a tayo mai yi zata ya rarrabe alhabitha kazamtacce almunafik wanda an munafiki mana tsayibe daga mai tsarki المؤمن بالتكاليف الشاقة المبينة لذلك وتزي بيّن مؤمني نقسكيا دا أيوكا ما سوى هلا ودك بيّن قسكياتي وفعل ذلك يوم أهد الله كو ياي هكرانا أهد أي كاغا أنا فادا من الله صلى الله عليه وسلم tare da sahabbai waɗanda dukkansu sun faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma da su aka sallah da dukkan ayyukan ibada amma kuma suna nan munafukai ba su yadda da annabi ba ba su yadda da Allah ba ko sallar da suka yi don ɗaya ta ƙiya ne to shi yasa ranar da aka zo yaƙin hudu sai gashi Allah ya tona musu asiri shi annabi Allah ya sanar da shi amma bai bayyana ba to ranar uhudu da aka tashi zuwa yaƙi sai gashi ɗaya abdullahi bin ubayyin wanda ogansu ya kira su sun koma gehe sun bar annabi sallallahu alaihi wasallam sun ce su ba za su je su halaka kansu ba to shine Allah yana yin haka Allah ya yi haka fata'arifu almunafiqa wa ma kana Allah liyutla'akum alal gaibi kuma Allah bai zamo zai sanar da ku gaibu ba fata'arifu almunafiqa balle ku san munafiki min gairihi daga wani sa qabla tamyiz gabanin rarrabewa kuma Allah bai sanar da ku gaibin ku gane tunda imani cikin zuciya yake boye yake in don aikin gabbai wannan ko munafuki na iya yi to amma zuciya abinda ta kudurta na itikadi na kwarai ko mugu wannan Allah ɗaya sani sai ko wanda ya sanar walakin Allah sai dai Allah ya ce bi yana zabe ay yakhtaru yana zabe min rusulihi daga manzanninsa man ya sha'u wanda ya so fa yudla'ahu ala gaibihi ya sanar da shi gaibi ne kama kama atala annabi sallallahu alaihi wasallam kama yadda ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam ala halil munafiqin bisa ga halin munafikai shi annabi Allah ya sanar da shi duk waɗanda munafikai Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma annabi bai bayyana ba ya koye saboda kamala shi sallallahu alaihi wasallam yatsabi min rusulihi man yasha wanda ya so fa yudlahu fa aminu ku imani billahi da Allah wa rusulihi da manzannin Allah wa in tuminu in kuka yi imani wa tattaku kuka ji tsoron annifaqa munahuci walakum ajrun azim kuna da lada babba a wurin Allah wala yahsabanna alladhina yabkhaluna to wannan ayat da zamu karanta tana magana akan harkokin zakka wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahum Allahu min fadlihi alladheena waɗannan yabkhaluna da suke rowa bima atahum Allahu da abinda Allah ya basu min fadlihi ta falalatai ay barakati na albarkatai wala yahsabanna kada kada su yi zaton kada su yi zaton huwa yin rowan nan khairun alheri ne lahum gare su waɗanda Allah bi fadlihi ya basu dukiya tai suka yi rowa suka ƙi ba da zakka to kada su yi zaton rashin ba da zakkar alheri ne gare su ko da yake a zahiri rashin ba da zakkar yana iya yawaita dukiyar fiye da in ana ba da zakka tunda a zahiri ba da zakka rage adadin abin da an ka mallaka ne yana da nage talatin ya ba da maraƙi cikinsu sun rage yana da tunkiya arba'in ya ba da burguma sun rage yana da dame talatin ya ba da dame uku sun rage yana da naira yana da naira miliyan arba'in ya ba da miliyan guda ai kuɗi sun rage ga zahiri to don haka rage wato ba da dukiyar ga zahiri ragewa ne to shine yake cewa wala ya hasu bannan lazina ya bukhalu na bima a tahun wallahu min fadlihi daga abinda Allah ya ba su na falalate ruwan nan huwa khairan lahum ita ce alheri gare su la yazunnuna anna hadha al-bukhla khairun lahum kada su yi zaton wannan ruwa alheri ta gare su bal bada dai huwa shi ruwan nan sharrun sharri ne lahum gare su e duk wanda Allah ya ba falalate nan Allah ya ce falala saboda ba wanda ba wanda takassubin shi ne ya bashi gaskiya ne zomo bai kowa sai ya ji a kafa wando ya bada ka samu amma dai duk da haka baiwa Allah ce Allah ya rubuta zai baka shi yasa ya karare ka da istihadi har ka samu mai shanu ba wata dabara ya sun ka samu ba Allah gida ma bashi mai tumaki haka mai kuɗi haka mai dukkan wani abin da aka ba da zakar da ganin ya tara dukiya tashi ta ƙarya shi kai Allah ɗaya ne da falala ta ya bashi don haka ne Allah ya jarrabe shi da ya bada zakka in ya bada to ya yi mutunci bai yi butulci ba don wanda ya ara masa abin ya ce yammin ciki ya bashi in ko ya ƙi basuwa to ya gwada shi abbutulun bawa saboda mai abin gaba ɗaya ya ce ya bashi wani abu ciki ya ƙi basuwa kuma kamar yadda muka tafsiri kullum shi Allah bai wala yas'alukum amwalakum Allah bai cewa ku basu duka inda dai wanda an ka ba da mai talatin aka ce shi ba da uku ai ba a wahala shi ba wanda an ka ba tunkiya arba'in an ka ce shi ba da burguma in dai ba manna'ul lil khairi ba ne ai ya kamata ya basu wanda aka ba miliyan arba'in aka ce shi ba da miliyan guda cikin arba'in ai ba a cuce shi ba to haka Allah ka yi amma mutum saboda bai son kai ne maƙiyin kai ne ne sai ya ga in ya ba da burguman nan ai kaya ne sun rage sai shi basuwa to Allah dai yana cewa rashin basuwan nan kada su yi zaton alheri ne ko da sun ga duke ta yawa bal huwa sharrun lahum bal dai sharri ne gare su sai ya tsawwaquna ma bakhilu bihi da sannu za a yi musu sakandami da abin da suka yi rowa da shi ai bi zakatihi da zakatai min almala na dukiya yawmal qiyamati ranar alqiyama da an yi alhayyatan shine sai a wannan abin da basu basuwa na zakka ba zakkar da basu basuwa ba sai Allah ya maishe ta maciji ya maishe ta tsakandami fi unuqihi ya rata ya mai ga wayatan hashu tana cizo ne kama wara da fil hadisi kama da ya zo cikin hadisi ma min rajulin babu wani mutum takunu lahu iblun da yake da raƙumma aw baƙarun ko shanu aw ganamun ko tumaki la yu'addi haqqaha da bai ba da zakkata nan ba ambaci kuɗi ba amma har da su illa a tabi ha yau malƙiyamata face ya taho da ita ranar alƙiyama a azama ma ta kunu ta yi girma fiye da yadda ya kamata ta yi girma wa asmanahu ta cika da ƙiba ta cika da girma ta tsawo tana taki ne bi a hafafi ha da takonta watan tsahuhu tana tuni ne bi ƙuruni ha da ƙahoninta kullama jazat duk sadda ta wuce kullama jazat ukhraha duk sadda na karshen ta suka wuce ruddat alaiha ulaha sai a mai san mata da na farkon su wato ko garge nawa ne ko sanda nawa ne to za su ci gaba da wucewa suna tuni ne suna taki ne idan suka gama wucewa sai a ce su sake dawa suna randa abawa suna taki ne suna tuni ne hatta ya kadi hatta ya qada bainan nas hadda ai masa hukunci tsakanin mutane to fala hadha saboda haka ne zakara ya amata fil ayati a cikin aya anna man a haƙƙin mali cewa hana haƙƙin dukiya laisa khairan ba alkhairi ba ne inna ma huwa sharrun sani dai sharri ne saboda haka rashin ba da zakka sharri ne ba da zakka alheri ne akwai ma'aikatar zakka tana ta kira wasu su ba suwa bi husnul zanni wasu kuma su hana bi su'uz zanni amma dai ba da zakka shi ya alheri wasu mutane ganin suka in sun ba da zakka dukiyarsu ta rage amma zakka ƙara dukiya ta kai kuma kare dukiya ta kai kuma ƙara mata albarka ta kai duk mai so shi gwada ya gani ya hidda zakka in ta dabbobi shanu gare ko tumaki ko awaki ko kuɗi ma ya hissuwa shi basuwa wannan zai ƙara ma dukiyar yawa kuma zai zama tsari gare ta don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato ɓarawo bai saci kuɗi ba face akwai haƙƙin Allah a ciki gobara ba ta ƙone dukiya ba face akwai haƙƙin Allah a ciki ambaliya ba ta canye dukiya ba illa akwai haƙƙin Allah a ciki ma'ana duk haɗarin da ka faruwa ga kuɗin masu kuɗi da dukiyan masu dukiya a yau to yana faruwa ne saboda rashin ba da zakka to wayan ana jin irin wannan tafsirin wannan bala'in da muke ciki na sata shanu da dabbobi wai masu dabbobin nan ba su gwada ba da zakka su gani mun tabbatar da in sun gwada sadakallahu alazim Allah baya karya amma rashin ba da zakka shi ka sa a iske mutum da shanu garge kaza a gargada su gaba ɗaya bai da ko guda mun yi imani da ya kiyaye haƙƙin Allah ya ba da marukan nan to da Allah ya kiyaye masa abinsa haka nan kuɗi da aka ta sata yau da sauransu duk wannan rashin ba da haƙƙin Allah to shi ka sa waɗannan abubuwan su faru saboda haka a bara a gani wato ba da zakka yana zama kariya ga dukiya allah sai ya zama shine mai gadinta kuma yana zama albarka ga dukiya sai allah shi ƙara mata albarka walillahi mirasu samawati wal ardi gadon sammai da ƙasai dai na allah ne ya risu ma allah na gade su ba da fana'i ahlihima bayan ƙarewan masu su dama kwazo duniya zai zo bai mallaki komi ba ko bancin da za a ɗaura masa samuwa za a yi ba da shi ya taho ba saboda haka matsayaci na ƙarshe ya taho duk abin da zai samu cikin kayan Allah ne to kuma in zai tahi nan zai basu to shi yasa a ƙarshe da mai ba da zakka da wanda bai basuwa duk za a kai lokacin da inna na hannu na rithul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'un duk abin da bisa ƙasa mu za mu gade shi kuma gare mu za su komawa wata rana za a kai ranar daga shanu nan garge garge ba mai su sun koma ga mai su shine Allah dama shi ya ranta kuma ya karbe ga garuggan tumaki nan ba mai su sun koma ga mai su shine Allah ga kuɗi azhab wal fiddatu ba mai su sun koma ga mai su shine Allah saboda haka shine Allah ya ce walillahi mirasus sama kamar dai Allah ne mana ishara ko ku basuwa ko kak ku basuwa magadi mai asibiti shine Allah yana tahe radda za a zo ko a bar kuɗi ba mai gado a bar shanu ba mai gado a bar tumaki ba mai gado mai su magadin su shine Allah sai shiga da abi ne wato gare sun kai to gare sun ka koma to kayan akai haka nan ya kamata a bada zakar don Allah shi bada lada ay yarisuhuma ba'da fana'i ahlihima wallahu Allah bima ta'maluna khabirun Allah dai masani ne ga abin da kuke aikatawa ita zakka bayan bayan kare ba da zakka bayan kare bala'in da yake ga dukiya da kuma sa mata albarka kuma yana kawo zumunta a tsakanin mats- matsiyata da mawadata Eh, kamar yadda rashin ba da ita yana kawo takaici tsakanin mawadata da matsiyata shi duk abin da Allah ya alkhairi ne in an bi shi a ga alheri in ba a bi shi ba kuma a yi ta ganin bala'o'i kuma wallahi mutane sun sani Allah ya zubi dukiya cikin wannan zamani in dai ba mu san ko ina ba mun san wannan ƙasa tamu mutane na da kuɗi amma ba su ba da zakka wallahi ba su ba su kuma rashin ba da zakkar nan shi a dalilin mahi yawan bala'in da ka faru ko masu ba su wa ɓange su kai marmakon ya hidda miliyan ɗari shi raba sai ya hidda miliyan guda kuma mahi yawa sai bai ai yara ne to yanzu da dattijo mai iyali ka ba shi zakkar ɗari biyu wadda ko kwanon gero ba ta saye eh? samu bayan Allah ka raba musu miliyan biyar biyar ka samu mutum ɗari ka raba musu haka kayan baɗi sun zama masu kuɗi inda mutane suna ba da zakka tsakani da Allah bisa ga wanda Allah ya shirya ta da ba a samun matalauci wanda dai zai yi bara ya ce yau bai da abinci sai ya bara da ba a samu to yan ko ba a samai ba don me za a yi kidnapping don me za a yi fashi da makami saboda haka duk abin da ya faru gare mu mu mun ka jawo makamu Allah ya ce ku bi dan mun ce ba mu bi wallahi Allah ya ce ka zakka kuɗi Allah ya sako su dabbobi Allah ya sako su amfanin gona Allah ya sako shi dukkan abin da dan adam ka amfani da shi Allah ya cika mana shi to amma marmakon mu ko mu cika zakka tun da kayan Allah ne ba namu ba bayan Allah mabukata mu basu su ma su ji sanyi cikin ransu tun da duk jarabawa ce ba Allah ta kai sun wanda ba a ba wanda bai da kuɗi ba ta kai shi na Allah ka ji ba, kila ba Allah ya so ne kai kuma da an gaba kuɗin ba wai Allah ya son ka bane a'a jarabawa ɗaya ta to ka ɗibi abin da Allah ya baka ka ba wanda bai ba ba kamar wanda Allah ya ce sai ka ga ka ka samar da soyayya tsakaninka da shi kuma dukiyarka ta ba ta ƙara albarka kuma Allah ya tsare ma ita to amma ruwa masu abin ruwarsu wajen akalla ko zakka ba su ba su ba balle alkhairi yana daga cikin abubuwan da kawo waɗannan bala'o'i mutane bai yiwa huzanna suna jin daɗi wasu na shan waya tunda duk kayan Allah ne ba wanda ya tori su to kayan Allah na ba naka bane ga wanda Allah ya ce ka kai ni ko don mi kai ba kai wanda Allah ya ce ba shi ko ba zai wanda Allah ya ce ba to don haka a komo a komo a bi hanyar Allah domin Allah shi mu da sauki Allah shi mu da sauki mu je لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق لقد سمع الله حقيقة الله يجي قول الذين قالوا إن الله فقير magana waɗannan da sun kace lalle Allah talaka ne wa nahanu agani ya umu ne mawadata Allah ya ji wannan magana kaga mutum dan ta'adda yau mutum na kashe ma Allah Allah talaka ne mu an mawadata to kuma mutum na ganin wannan yanzu in dai mutane suna jara'a su ce ma Allah talaka to me za ka cewa kai kila don kana musulmi kana sallah an ce ma kafiri eh an Allah Allah da an mahalici an ce talaka ne an bata yi an aibanta shi to bale kai shi yasa bayan Allah ka hankuri ga irin ta'annutin da suka samu nazala ta sauka fi fi fanhas fi fanhas yahudi da wani wanda ake kira fanhas ba yahudi qala fanhasu al yahudi wanhasu ya ce li abi bakar ya ce mu abubakar allahu yastaqridu minna amwalana allah shina neman mu rancen dukiyar mu injin wannan bai hude qala lahu abubakar sayyidina abubakar ya ce mai na'am eh haka ne ala ya ce idan kenan inna allaha faqirun kenan allah talaka ne wa nahnu aganiya mu ne mawadata masu kuɗi Eh, man dhal ladhi yuqridu allaha qardan hasanan fayudha'ifu lahu wa lahu ajrun karim ko wa zai ranta ma allah kyakkyawar rance allah shi ranka jilillin kamai yana da lada babba to shine da yaji haka sai ce to tunda allah ke dan rance wanda bai da wanda wanda ke da kuɗi yana dan rance kenan allah talaka ne yawa to shine a ya ce ma abubakar kenan allah talaka ne allah ya saka domin na amwalana ala lahu abubakar na'am ala idan inna allah faqirun wa nahnu aganiya al faqir huwa alladhi yastaqridu talaka ho shine ka badarance min al gani daga mawadaci to da abubakar ya ji haka abubakar ba a wasa da allah gaba ne falatamahu sai ya ma- falatamahu abubakar sai abubakar ya kashe shi mari wa kharaja sai ya hita wa ƙala ya ce laulal ahadu bainakum wa bainar rasul laqata atu unukaka yace wallahi ba don alƙawalin da a tsakanin ku ku yahudu da annabi ba wallahi da na kace ma kai inji sai na abubakar Eh, bai doka awa Allah walakanci bai dauka ba yace ba don kun yi alƙawalin ba a yaƙi tsakanin ku da annabi Muhammadu ba da na kace ma kai mutumin banza kuma ya sha maki ai ya sha mari waja al yahudu sai yahuda suka zo masa sun kai kara ilan nabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam min abi bakarin sun kai kara abubakar ya mari wannan ba yahudin da yace Allah talaka ne to kuma kaga daga wannan ba a wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub ko keta alfarma Allah hukunci akai in ya baci annabi ku kashe in ya baci shehi kuma rai ba a bari alharma ce rashin wannan shi ya kawo abin da ake ciki sha'airun lahi ne duk wanda adda wata martaba ta addini to wakilin Allah ne idan aka yi masa walakanci Allah an kawa ka ga dai abin da sayyidina Abubakar ya yi da ya ce shikenan a zanna ba ka ka atar da jidali eh gobe tsara gobe sai ya kara amma duk wanda ya magana ya sha mari yanzu duk irin basu bacin gara aka wasu shehi yana bacin shehi akwai wani zakiru kusa gare ya bashi daram sai kasa goyi wallahi yanzu ya bata sai ya waya ya dama ya waya ya hauni amma an yayi baci lahiya lau aka ta yan sanda suka yi wala wala ta kare gobe ma bacin zai yi wallahi duk kyale sha'irar dini ga hannun mutanen banza da sunan yancin addini shi ya kawo wannan duk waɗanga abubuwan da aka yi a ɓaci alƙiyam a ɓaci shehunnai a ɓaci salatul fatihi a ɓaci hubbari a ɓaci duk wani mai alfarma a ɓatai kuma a kwashe lahiya lau wallahi saboda rashin kimanta addini ne amma da ana ba addini kima shi wa ya isa addini ho yanzu musulunci bai yadda kana tafiya tsaka hanya ba yahudi na tafiya tsaka hanya ba ya koma gehe tun da kahiri na ba don su an kai ba amma zo zai ce haka Aha.
ai ma kila kai aka batun to shine a ce dan ka- kana son ka tadda zanna tsaye saboda an ba da hili kahirin ma ya guda yi ka haƙi har da yan ƙasar su aka shan mai kai ko manomi haƙi to shine Allah to shine dai sayyidina Abubakar da suka kai ƙara ga sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa nazalat hadhihi al-aya sai wannan aya ta sauka laƙar sami alladhina qalu inna allaha qalu laƙar sami allahu qawla alladhina qalu inna allaha faqirun wa nahnu aghniya wa hum alyahudu sanaktu Allah ya ce da sanu zamu rubuta aina amuru bi katibi zamu horo da rubuta ma qalu abin da sun kace fi sahaifi amalihim cikin wato littafan ayyukansu li yujazu alaihi don a saka musu akai wannan magana ta cewa Allah talaka ne shi Allah ba sauri ya kai ba za mu sai a rubuta za mu gamu shi shi mutum shi ka isa ijali sauri ya kai don kan lokaci ya kuce mai amma shi Allah yana nan huwal azaliyul abadiyu bai tsoron komai bai tsoron lokaci bai tsoron kuwa bai tsoron irada komai kamili ne azalan abada don haka kai ka faɗi to za mu gamu ranar gama ko sai mutum ya bada tausayi ranar da tausan bai amfani shi yasa Allah ya ce sana ka tuba makalu da sana za mu hora za mu ce a rubuta abin da suka suka suka faɗa fi su ha'ifi a malim a cikin littafin aikin su lo jazo alaihi don a saka musu akan shi wa qatalahum lam bi'a haka nan kuma za masa a rubuta kashin annabawan da sun kai bi gairi haƙƙin ba tare da alhaki ba wa naqulu fil akhirati mu ce musu can ranar lahira ala lisanil mala'ikati kuma bisa ga harshen mala'iku mu ba mu kai musu magana ba eh, sarki ya ma magana ai kai babba ne Eh, warai.
yare aka sawa shi a wakilin sarki ga muzunubina Wani irin- saboda haka ala lisanil mala'ikati Allah ka ce musu zuku azabal hariq ku dandane azabal kuna ku dandane azabal kuna Allah shi kiyaye mu mu tahi ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد shehu ya ce an nafsu rai idan balagat in ta kai matuƙa fil idbari wajen kau da kai anillahi tabaraka wa ta'ala wajen barin Allah idan mutum ya yi nisa yabba Allah bai ya ta yi ko to ta tanakkaro sai ta sai ta canza hatta ta ja'alal ganiya faƙiran hatta mai da mawadaci talaka wal faƙira ganiyan ta mai da talaka mawa- ta mai da fa- talaka mawadaci kama tara kama da yadda kake ganin ah, kama tara kama yadda za ta ga alhasana kyakkyawan aiki sayi'an ya koma mummuna aiki wasayi'a hasanan mummuna aiki ya koma kuma kyakkyawa eh wannan ba Allah bai kenan idan idan mutum yayi nisa sun kai faɗa da Allah sai abubuwa su canza wani irin- eh, Allah shi a gani sai ce Allah talaka ne yanzu wanda ya ce ma Allah talaka ya ce wani mutum mawadaci ne ai kaga iyakan mugun hurhure kenan to haka nan kuma duk abu mai kyau sai ya gane shi an mummuna duk abu mummuna sai ya gane shi an mai kyau wannan saboda nisa daga Allah shi kasa wannan ta faru Allah shi kiyaye mu min shiddati hamaqati aduwillahi yana daga tsananin wautan maki Allah ra'a ya ga anna Allah haqiqa Allah tabaraka wa ta'ala madaukakin sarki faqirun ya gane talaka wa hum aganiya su amma wadata fa hadha gayatul hamaqati ce wannan iyaka wauta kenan mai ganin Allah talaka ya ga kansu mawadata zalikal azabu wannan azaba da Allah ya ce zu- a- za a ce musu zuku azabal hariq ku dandane azabar konuwa ko azabar gobara to zalika wannan azabar bima qaddamat aydikum da sababin abin da hannuwanku suka gabatar abbara biha yayi magana ce da abin da hannuwanku ta gabatar wato bai ce abin da kanku ta gabatar ko abin da kafaku ta gabatar bai ambaci wani yanki na jikin mutum bai ambaci hannu ko abbara biha anal insan yana ko da ya magana ta yana nuhin mutum la'anna akthar al af'ali saboda mahi yawan ayyuka ko tuzawalu bil aidi ana ana gudanar da su da hannuwa ne to saboda haka ne ce bai ma qaddamat aidikum wa anna allaha haqiqa allah laysa bi zallamin bai zama mai zalunci ba ai zai zulmin bai zama ma'abucin zalunci ba lil abidi ga bayansa allahu lam yuzlimin nasa wannan aya tana daga cikin abin da ɗaliban sarfu suke suke tsayawa su yi ta lugude a kai saboda idan aka ce inna allaha laisa bi zallamin lil abid akwai zalimu akwai zalimu azzalumi akwai zallamu mai yawan zalunci kaga ko ga hausa in ka saurara da mai da da mai zalunci da mai yawan zalunci ba ɗaya suke ba mai yawan zalunci ya yi tsanani ko to in aya ta ce wa inna allaha laysa bi zallamin lil abid Allah ba mai yawan zalunci bane ga bayi to kenan yana yin dan kadan eh, Allah bai zalunci bayyan kaɗan bayyan mai yawa to irin wannan sai sun tsaya to ya an kai wannan sigar ta zo haka sai a ta ba da ma'ana ko dai zallamu nan an ban ma'ana sai ta sarfu Eh, saboda an ka ce kattabu mai yawan rubutu ƙarra'u mai yawan karatu akalu mai yawan ci bai daidai bai daidai da akilu mai ci ko ƙari'u mai karanta ko to shi yasa yanzu eh, zallamu nan dole sai a yi mai tawili sai su ce a a zallamu nan ko da yake za- ya zo da siga gwadin mai yawa amma yana ma'ana ta yi zaluncin kawai saboda haka ma'anar zallamu laisa bi zalimin kawai don in Allah zai zalunci in ko baka bashi wanda ma'anar ba to dole wani abu ya fito wanda ba daɗi Allah bai zalunci da yawa amma yana yi kaɗan ta'ala Allah an zalika uluwan kabira wa anna Allah laysa bi zallamin lil abid ay bi zulmin lil abid Allah la yuzlimu an-nasa mithqala dharratin Allah bai zalunta mutane ko da gwargwaron azzalla zallamun sigatu mubalagatin kaga shehu ya magana ce zallamu yana gwadin kai matuƙa wajen zalunci Allahu laysa bi zallamin Allah ba mai kai matuƙa ne wurin zalunci ba hadha fi zahiri wannan a zahiri ne kawai sigar ta zo haka la yadullu ala annahu la yazlimu ai, yace hadha wannan fi zahiri ga ga zahirin ayar la ya dullu bai gwadi ala annahu la ya zulimu bisa ga cewa Allah bai zalunci kulmun ka ce kulmun ka basu yi gawar take to ba ta gwadin Allah bai zalunci ba sai dai a ce bai yi kwarai wa huwa la ya zulimu albattata gashi ko Allah bai zalunci kwata kwata to fa kaifa yusufu maulana bi annahu laysa bi zallamin to yaushe za a ce don me za a sifanta Allah ce bai zalunci kwarai gashi ko ko kadan bai yi wa huwa laysa bi za- bi- bi zalimin aslan gashi ko aslan Allah bai zalunci la'anna al-khalqa saboda talikai kaga shi shehu inda hito yace la'anna al-khalqa saboda talikai kafirun suna da yawa law kana yazlimu al-khalqa da Allah na zalunta talikai ko ya zalunci wanga ya zalunci wanga ya zalunci wanga ko tunda waɗanda ya ka zalunta masu yawa ne ko da shi ba mai yawan zalunci ba ne ai ya zama zallamu don yawan waɗanda ya ka zalunta ya mai sai haka to shi haka ya hito mu abin lakana zallaman la'anna man kathura minhu az-zulmu saboda duk wanda zalunci ya gare ya kunu zallaman yana zamowa mai yawan zalunci wallahu tabaraka ta'ala Allah madaukakin sarki lam yazdur minhu ayyu zulmin wani zalunci bai hito daga gare shi bale ayyu makhluqin ga kowane taliki Allah bai taba zalunci ba azalan kuma ba zai zalunci ba har abada anja
الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين alladhina waɗannan ƙalu da suka ce li muhammadin ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam inna allaha suka ce haƙiƙa allah ahida ya yi alƙawali ilaina zuwa gare mu fi taurati a cikin attaura allah numina li rasulin kada mu yi imani da wani manzo hatta ya tina bi qurbanin sai ya zo mana da ibada ta sadaka ta akuluhun naru wadda wuta kace wala numinu laka don haka ba mu imani da kai hatta ta tina bihi sai ka zo mana da qurbanu din nan abinda aka ce mu qurbanu yace wa huwa ma yutaqarrabu bihi ila Allah shine abinda aka neman kusanci da shi zuwa ga Allah min na'amin na daga dabbobi wa gairiha da waninsu wa in qubila in an karbe shi ja'at narun sai wuta ta zo bayda fara min as-sama'i daga sama fa ahraqatu sai ta kone shi wayan layan ku ba karbi sadakar ba ba kiya makanahu sai ya wanzu wurinsa nan inda aka ajiye sai ya tabbata nan wa ahida ila bani isra'ila zalika a illa fi almasihi alaihi salam Mm. Ah, wa illa wa illa baqiya makanahu wa wa uhida ila bani isra'ila zalika illa fil masihi alaihi salam wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma su banu isra'ila an yi musu alƙawalin irin wannan illa fil masihi sai ga annabi isa alaihi salam wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam da kuma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam lamma ja al masihu sadda annabi isa ya zo nusikha zalika sai an ka shahe wannan walamma ja muhammadun sallallahu alaihi wasallam da annabi muhammadu ya zo sallallahu alaihi wasallam shi ma a kazalika sai an ka shahe wannan eh suna da wannan alƙawalin amma ban daga annaba wannan guda biyu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da kuma annabi isa su kan ba a ce kas su yadda da su sai su yi ƙurbani an karɓa ba kuma sun san an shahe yawwa to kullum ka ce musu taubihan don zargi qad ja'akum rusulun haqiqa manzu- manzanni sun zo muku min qabli gabani na bil bayyinati da hujjoji ai al mu'jizati mu'jizoji wa billadhi qultum da kuma abin da kun ce ka zakariya kamar annabi zakariya wa yahaya da annabi yahaya fa qataltumuhum kun ka kashe su sun zo muku da hujjojin da kuka ce ba ku imani sai an zo muku da su to sun zo muku da hujjojin kuka kashe su falima qataltumuhum don me kun ka kashe su in kuntum sadiqina in kun zama masu gaskiya in kuntum tuminuna inda al-itiyani bil qurbani in dai kun zama kuna imani sadda aka kawo muku qurbani fa ha'ula'i atau bil qurbani waɗannan annabawan zakariya da yahaya alaihi salam sun zo muku da qurbani fa qataltumuhum kun ka kashe su to don me kun ka kashe su Mm. to mu je
فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير bayan kadzabuka in sun karyata ka faqad kuzziba rusulun min qablika hakika an karyata annabi manzanni a gabaninka sallallahu alaihi wasallam irin wannan shi ake kira tasliya Eh, idan musiba ta zama ta shahi mutane da yawa waɗanda a irin ka ko waɗanda a kusa gare ka to in ta shahe ka sai ka ga abin da sauki kullum mutum ya hijin raɗaɗin ya zan shi ɗaya bai shafa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana manzo daga Allah Yahudu da Nasara sun karyata shi ya rasulullah idan an yi maka haka annabawa da manzannin da gabanin ka su ma haka an kai musu sai kai hakuri kenan Mm. kudduba rusulun min qablika ja'u sun zo bil bayyinati da hujjoji ay bil mu'jizati da mu'jizoji wa zuburi kuma sun zo da littafai ka suhufu ibrahim kamar littafan annabi ibrahim wal kitabil munir kuma sun zo da littafi mai haske alwadih mabayyani ka taurata kamar at-taura wal injili da injila a- ba a gasgata su ba aka karyata su fasubir ka yi haƙuri kama sabaru kamar da suka yi haƙuri Allah yana ba shi haƙuri al'ada Allah ce in ya aiko annabi wasu su karyata wasu su karɓa to kai ma abin da ya faru gare ka na rashin gaskata wasu gare ka ya faru ga wasu kai ma ka yi haƙuri Mu je.
كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور
kullu nafsin kowace rai za'iqatul mauti mai dandanan mutuwa ce wa inna ma sanadatu fauna ana ana cika muku ujurakum la daddakinku ay jaza'u amalikum la da ayyukanku yawmal qiyamati ranar qiyama kowa zai mutu ba wanda za a bari innaka mayyitun wa innahum mayyitun tunda aka ce ma khairul bariyati haka to balle wani kowa sai ya mutu kullu nafsin za'iqatul maut amma kuma lada ayyukan da kuka yi tuwaffauna ana cika muku su yamal qiyama ta ranar alqiyama kullum man asha duk wanda ya rayu labudda an ya mutu dole shi mutu amma wal jaza'u laysa fid dunya amma sakamakon ayyukan da an kai fa ba nan duniya yake ba inna ma huwa bil akhirah wannan ranar lahira ne Eh, to shi yasa ah, musulmi ka ta wahala duniya a ga babu canji tunda ba wurin da Allah ya yi alkawalin ba da sakamako bane kuma sai kafiri ya yi abin da ya kaso ya sha tunda ba wurin da Allah ya alkawalin yin azaba ga abin da aka yi bane duka abin da aka yi a yi ta rini bugu sai can da mai aikin alheri da mai na sharri magama dai lahira can ne Allah zai ba kowa abin da ya aikata yawmal qiyama kullu kull- eh, shine faman faman zuhziha wanda an ka nisanta anin nari daga wuta wa udkhila aljannata aka shigar da shi aljanna faqad faza haqiqa ya samu babban rabo kaga bi- bisigatil mabni lil majhul faman faman zuhziha anin nari fa- la faman zahazaha ko eh, wa udkhila aljannata saboda shiga aljanna bi rahmatillah duk wanda aka nisanta anin nari daga wuta wa udkhila aljanna aka shigar da shi aljanna faqad faza hakika ya samu babban rabo kamar an cire shiga aljanna da nisanta ga wuta daga hannu ne tunda lamari ne na Allah kaddara ta riga fata eh duk wanda an ka nisanta daga wuta aka shigar da shi aljanna faqad faza wannan ya samu babban rabo ay man abadahu Allahu minan nari duk wanda Allah ya nisanta daga wuta wa adkhalahu aljannata ya shigar da shi aljanna na lagayata matsalubihi wannan ya samu matukar abin bidate wa mal hayatud dunya rayuwar duniya bata zama komi ba illa mata'ul gurur sai jin daɗi amma na rudi albatil wanda a ƙarya yutamatta'u bihi da aka jan daɗi da shi kalilan kaɗan sun mayafna sannan shi ƙare daɗin duniya ruɗi ne kawai Mm. a za a ji daɗi da shi amma shi ƙare kuma shi kenan kamar ba a yi ba darul gurur ya ce gidan rudi a duniya darul gurur ya ce duniya gidan rudi ne mata'un kalilun jin daɗi ne ɗan kaɗan waya fina shi ƙare amma kalilin nan kusa-kusa wal akhiratu khairun wa abqa amma lahira ita ce ta zama alheri kuma ita ta wanzuwa wallazi yabqa khairun min alladhi yafna abinda ku ka tabbata yahi abinda ka karewa wad dunya faniyatun wal akhiratu baqiyatun duniya qararra ce lahira tabbatatta ce wanzazzawa da ba ta karewa kana wahidun min salihin ɗaya daga cikin salihai ya zamo ya ta'abbadu yana ibada lailan wa naharan dare da rana la yaftaru an al ibadati bi sawmin nahari wa yaqumu al-layla kullahu bai gushe ba yana ibada ya yi azumi da rana ya kwana sallah da daddare faƙila lahu aka ce masa ala tastarihu fi ba'dal auqati malam baka dan hutawa wasu lokuta ala yace kam umrud duniya ce to sai ce to shin rayuwar duniya wai shekara nawa ne ila lahu an ka ce sab'atu alafi sana shekara dubu bakwai ne ala yace kam yawmul qiyamati to tsawon ranar alkiyama nawa ne kila an ka ce hamsuna alfa sana shekara dubu hamsin ƙala sai ya ce lau istu muddata umrin duniya da na rayu muddar tsawon rayuwar duniya muddar rayuwar duniya lakadar wajibu alayya ana shahida da abin da addole garan shine in yi ta kokari fi jami'i ayyamiha cikin dukkan kwanakinta la'annaha qalilatun saboda kwanakin duniya 'yan kaɗan ne bin nisbati ila yawmil qiyamati in ma an kwatanta da yanayin alƙiyama kawai fa kaifa bima ba'a da hato yaya da abin da bayan alƙiyama tun da yanayin alƙiyama yanayin hisabi da jaza'i ne kawai ran nan cikin da yana za a yi a sallabi kowa ya yi inda ya yi to amma shi yinin kai ne hamsin alfa sana shekara dubu hamsin amma ita duniyar gaba ɗaya shekara dubu bakwai to shi ne ake cewa da na ƙare dukkan rayuwata ai ban yi komi ba don bata ko kai tsawon yinin hisabi ba balle abin da zai zo bayan yinin hisabi shine rayuwa abadar abad wal insanu la budda an yamuta mutum dole ne shi mutu sawa'un kana salihan aw talihan ya zama mutum nagari ko ko lalatacce wal mar'u mujza bi amalihi kuma mutum saka masa akai da aiki ne in khairan fa khairan in khairan fa khairun in alkhairi yayi a bashi alkhairi wa in sharran fa sharrun in kuma sharri yayi a saka mai da sharri wal jazaa'u laysa fid dunya amma sakamakon wa ba nan duniya yake ba innamal jazaa'u fil akhirati sakamako a lahira yake kada mutum ya ta kwana sallah ya ce har yanzu ban yi kuɗi ba ko ya ta lazumi ya ga talauci ɗaya ha karuwa dama ba nan aka yi alƙawali ba sai lahira duniya babu wurin biya babu lokacin biya babu abin biya shi yasa duka Allah ka bari sai lahira can da adda abin biya can da adda wurin biya can da adda lokacin biya komi na lahira isasshe ne komi na duniya na kasashe ne inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama ku sani dai ana ba ku ladadakin ku ladadakin ayyukan ku ne ranar alqiyama muje
لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا ومن الذين أشركوا أذى كثيراً وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور la tubla wannan wallahi za a jarrabe ku ai tuktabarunna za a jarrabe ku fi amwalikum a cikin dukiyoyinku bil fara'idi da farilloli wal jawa'ihi da kuma musibobi duk za su zo eh wani lokaci a ce ku ba da zakka ba ku sun basuwa fara'idu kenan wani lokaci kuma ja'iha musibar da ka zuwa ta lalata shikka ko ta kone dukiya ko ta duk waɗannan su ake kira ja'ifa dukkan abin da zai walakanta dukiyar dai Allah yana jarraba ku da su wa anfusukum wa anfusukum kuma ana jarraba ku a cikin rayukan ku kanunku ana jarraba ku bil ibadati da ku yi ibada wal bala da kuma bala'o'i Eh, Allah na aza mana wajibai na sallah da sauran ibada kama da kuma ya sako bala'o'i irin su coronavirus duka bala'o duka jarra duk latubula wanda sun shigo ciki Eh, wala tuzma wanda min alladhina utul kitaba kaga shi Allah bai boye komai ba Mm, idan an wazabta mana zakka dama ya faɗi jarabawa ce ko akwai mai ci idan lalacewar dukiya ya zo kana da kana da aje-aje da yawa Allah kawai ya sako ta su kone ko ko fari ya zo ya lalata lamari ko ambaliya dama Allah ya haɗu za a yi haka nan ga kano Allah zai wajauta mana sallah za mu yi bayan haka nan Allah ya sako bala'o irin su corona virus ya ga wanda za mu yi wala tasma wannan min alladhina utul kitaba kuma wallahi za ku ji daga waɗanda an kaba littafi yahudu da nasara min qablikum gabaninku wa min alladhina ashraku da sauran kafirai na larabawa da wani larabawa ma za ku ji azan kathiran za ku ji cutarwa mai yawa min sabbi za sabbi kuna jin za su ɓace ku kamar yadda Trump kai ta ɓacin mu mu musulmi da baƙaƙe wa ta'ani da suka wa tashbibi bi nisa'ikum da kuma I love you da matanku duk za su yi duk za a yi muku wannan in ji Allah to amma wa in tasbiru in kuka yi haƙuri ala zalika bisa ga hakan ga wa tattaqullaha kuka ji tsoron Allah fa inna zalika min azmil umur wannan yana daga manya manyan al'amurra ay min ma'zumatiha yana daga manya manyan al'amurra allati ya azumu alaiha liwujubiha waɗanda ya kamata a ɗaura ɗamara a kansu saboda wajabcinsu a yi haƙuri a daure ma wato ba da farillar zakkar da Allah ya wajabta yana ga cikin aza'imul umur hakanan idan ja'iha ta zo ta lalata dukiya a yi haƙuri da haka yana cikin azm inna zalika lamin azmul umur hakanan kuma tsayawa ga farillan ibadodin da Allah ya aza muna mu ta yi inna zalika lamin azmul umur hakanan kuma su daure ma bala'o'i duk haka ne sana abubuwan da za su zo mana daga kafirai na cuta da zagi da sauransu duka dai a daure daure wannan tana daga cikin aza'imul umur inda Allah waje
وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون
wannan aya tana bugun kan malamai wadhkur ka tuna idza khadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba ka tuna sadda Allah ya riki alƙawalin waɗanda an ka ba littahi al'ahadu alaihim fit tawrati shine alƙawalin da aka yi da su a cikin at-taura latubayyinunahu wallahi za ku bayyana shi lin nasi ga mutane wala taktumunahu ba za ku ɓoye shi ba ita attaurat Allah ya yi alkawali da yahudu kenan wannan attaurar da na ba ku ku lalle lalle ku isar da bayanin ta ga mutane kar ku ɓoye to fa nabazuhu sai suka yi watsi da shi ay tarahu almithaqa suka yi watsi da alkawalin wara a zuhurihim bayan bayan su falam ya amalu bihi ba su yi aiki da shi ba walam yu'allimuhu kuma ba su sanar da shi ba eh ba su yi aiki da attaura ba ba su karantar da ita ba ba su cika alkawali ba kenan wacce rau suka horhoro bihi da shi ai aka zo badalahu marmakon aiki da attaura da karantar da ita sai suka riƙo horhoron hakanan samanan yan kuɗi kalilan kaɗan minar duniya daga duniya min safin latihim daga daga mabiyansu bi ri'asatihim da shugabansu da shugabancinsu bil ilmi a cikin ilimi wa katamu sun ka ɓoye sun ka ɓoye gaskiya eh fakata muhu sun ka ɓoye shi khawafa fawatihi don tsoron kubucewa ta alaihim bisa gare su wa huwa na'atun nabi sallallahu alaihi wasallam shine sifa annabi sallallahu alaihi wasallam wa ayatul rajm da kuma ayat jehewa eh Allah ya alƙawli su bayyana annabi har suna ne Allah ya faɗa a cikin attaura sun ka horhora kuma Allah ya yi bayani cikin attaura cewa duk wanda ya zana jehe shi aka yi sun ka ɓoye sun ka horhora to wannan shine Allah yake kyace su akan haka fa bi isa ma yasrun matar da abin da suka hurhuro na neman duniya da barin abin da suka yi alkawali da Allah shira'uhum haza wannan cinikin nasu lamma wasafar duniya sadda Allah ya sifanta duniya annaha mata'ul gurur cewa jin daɗi ne na rudi to wajaba alal aqil ya wajaba ga mai hankali an ya an an ya zahada fi duniya yayi gudun duniya wa zuhudu fi duniya ala maratiba to gudun duniya fa martabobi ne zuhudu muna ta jin haka nan wa ma zuhudu taqi bi halqi ra'sin wa laysa bi lufi aswabin gilari zuhudu muna ta jin wannan kalma amma mutane da yawa sun sun yi isa a fahimtar ta wani abin da yake ji kawai ka zauna da ragga da ke tattahulla ta ya dauda da takalmi mai hancin ragga ko ba ka sallah in dai kana tafiya da sura to kai ne zahidi lamarin ba haka yake ba Eh, hakikanin zuhudu dai kamar yadda shefe zai- zai faɗa ya ce wa zuhudu fi duniya ala maratiba zuhudu a duniya matsayi matsayi ne akwai ah, zuhudu fardin akwai zuhudi na farilla wa zuhudu salamatin akwai zuhudi na salama wa zuhudu fadlan akwai zu- zuhudu na falala man zahada fil harami wanda duk yayi gudun haramun hadha zuhudu fardun wannan zuhudu dole ne Eh, duk abin da a haramun mutum ya nisance shi Eh, daɗa na ci ne ko na aikatawa mutum ya nisanta garai saboda Allah ya hana haramun na aiki da na ci to wannan shi az-zuhudu na farilla a fardun a farilla ne ala kulli mukallafin bisa ga kowane mukallafi an ya zahada fil harami ya gudu haramun to wannan na farilla kenan wa zuhudu salamati akwai zuhudi na salama zuhudi na atsira a, man zahada fit- fi shubuhati wanda ya yi zuhudu cikin shubuhati to shi az zuhudu na salama alhalalu bayyinun wal haramu bayyinun manzo Allah ya ce halal bayyane ke haramun bayyane ke wa bainahuma mushabihatun a tsakanin su akwai lamurra masu rikitarwa la ya'lamuhunna kathirun minan nas mutane da yawa ba su san su ba wa man ittaqa shubuhati wanda ya kiyaye shubuhi faqad istabra'a lidinihi ya barra ya kubuta da addini ne wa irdihi da mutunci ne wa man waqa fi shubuhati wanda ya abku cikin shubha wa ƙafil harami ya abku cikin haram karra'iyar a haulal hima kamar dai makiyayi wanda ka kiyo gehen shingi yushiku an yarta a fihi ya yi kusa ya kiyo ciki eh shubha shine abin da ba a san wato bambanci tsakanin halacci ne da haramci ne ya rikita kai ba ka iya cewa halal ne kuma ba ka iya cewa haram ne to irin wannan bari shi alheri in ko kaci to kamar wanda ya ci haramun yake kamar dai mutum ya zo da dabbobi ne bakin shingi yana kiwo in dai kusa ga shingin ne yake insha Allah ka hanka ce kwabo dabbobi ne sun kai cikin gonan nan sun yi banna saboda haka duk mai cin shubha to lalle ko zai kai ga haramun don haka barin shubha zai zama salama daga barin cin haramun gaba daya a zuhudu fi shubuhati zuhudu salamatin yace zuhudu a cikin shubuhat zuhudu salamatin zuhudu ne na na salama wa zuhudu fil halali sannan akwai zuhudu na uku shine ayi zuhudu ga halal abu ne Allah ya halatta amma sai ka bar shi huwa zuhudu fadlin shi ake kira zuhudu na falala man zahada hatta fil halali wanda yayi zuhudu har ga halal dalika huwa zuhudu alladhi lahu fadlun wannan shine zuhudun da adda falala eh ko halal din bai ci ba balle ya kai shi zuwa ga barin wani abin da a wajibi gare ko na nafila ne shi yasa suna so su kwanta bisa ga katifa mai tafshi amma sai su kwanta bisa ga gadon kara suna son su sha ruwan sanyi amma sai su sha ruwan zahi suna son du- su- su noce cikin ni'ima kowace iri amma don tsoron kada ta kai su gabarin ko nafila bale wajibi to sai su bashi wato duk abin da gashi halal ne amma in an yi shi yana sassace ka ga wajibi ko musahabi to sai a bashi yanzu mutum in ya ci tuwo ya ƙoshi ya yi ƙaƙƙab ya sha ruwan sanyi da komai ya kwanta sai a kai lokacin da ana assalatu bai tashi ba saboda haka na filoli na wada ƙiyamun laili ta kuce ko to gudun haka sai ya ci luƙai matu loma uku zuwa loma biyu zuwa uku sai ya bari haka Eh, to wannan tun da jiki bai ji wani daɗi ba bale ya tsaya yana huta ko ka har a fara salatu ma yana zanne to irin wannan shi ake kira zuhudul fadali ya ba halak saboda ka halak din nan ya kai shi ga barin abin da a falala shi yake kira zuhudu na to kumalo irin wannan irin wannan suke yi na'am mun kai iyaka ko to za mu tsaya nan abin da muka karanta daidai Allah shi ba mu lada tai wanda mun kai kure kuma Allah shi gafarta mana har yanzu dai muna kiran mutane a yi ta addu'a saboda wannan bala'i na corona ana ta jin abubuwa babu daɗi tare da ba a san haƙiƙanin lamarin ba amma dai mai ta hasbun Allah wa ni'mal wakil don da yawa za ka ga kamar wani sheri ne aka ƙwalla saboda a rikita musulunci da musulmi a duniya to amma dai hasbun Allah ta ishe mu don haka ai ta hasbun Allah wa ni'mal wakil da yawa ko da sharri ne aka kulle can sama to Allah zai mana magani ne in kuma dai abu ne daga kaddara Allah kawai shi ma Allah zai mana magani ne amma dai ya kamata musulmi su yi tasalluhi da hasbunallahu wa ni'mal wakilu a cikin wannan bala'i na coronavirus muna roƙon Allah shi mana maganin shi kuma Allah shi gwada mana ƙarshen shi Allah ya za ya zama alheri ga ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tambaya ce eh Eh, yake yana neman taimako dan ya bace wurin shekara da rage amma babu kula ba babu labari akan karanta ya hafizu ya hafizu ya hafizu 119 إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله كو هكا آية دقيقة إن الله لطيف خبير ita ma aka karanta ta 119 a roƙi Allah akan karanta innahu ala rajihi laqadir ko adadin rusul ne shi ma innahu ala rajihi laqadir to duka da in an karanta sai a roƙi Allah Allah shi mai sai kuma a- babu lahi ai sadaka da wani abu saboda sadaka tana maganin bala'i eh insha Allah Allah zai mai sai shikenan ko shi kenan hukun biya bukatar ka in karanta kuma da dan Allah shi yafi abin da aka karanta don Allah ya dawo da shi shikenan a karanta wannan insha Allah zai dawo fatiha da salatul fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين ان الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدر المقدار العظيم صلاه تفتح لنا بها ابواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا ابواب الشر والتاثير تكون لنا بها وليا ونصيرا انت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين